da sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lissafin turawa muna darasi na ɗari da arba'in da ɗaya a cikin wannan littafi na muktasar zadun ma'ad na shekul da'awatar islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda yau za mu tashi shafi na ɗari biyu da tara a can ƙasa a cikin bayani na hikimomi da Allah ya kaddara aka yi wannan yaki na Uhud ya ce lamma alimu annal aduwa innama yudalu alaihim bi zunubihim wa anna shaitana innama yastazilluhum wa yuzimhum biha wa annaha naw'an taksirun fi haqqin aw tajawuzun fi haddin وأن النصر منوط بالطاعة قالوا ربنا أفرغ علينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا آه لم يقدروا هم على ذلك فسألوه ما هو بيده فوفقوا فوفقوا, فوفقوا المقامين حقهما مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه ومقام إزالة المانع من النص وهو الذنوب والإسراف ثم حذرهم سبحانه وتعالى من طاعة عدوهم الكفار والمنافقين وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين وفيه تعريض بمن أطاعهم من المنافقين liman tasaru yawman ko liman tasaru yawma ahad malam yace a sahabbai sun fahimci cewa duk wata nasara da Allah zai bawa bawa a yaƙi manutun bi ta'ati tana haɗe ne da yi wa Allah da'a mana idan mutum ya je yaƙi kaga ya samu nasara to ya bi Allah ne ya bi shugabansa sun fahimci haka a lamma alimu anna al'aduwa inna ma yudalu alaihim bi dhunubihim sun gane cewa abokin gaba ana yin nasara yudalu alaihim Allah yana juya ragamar yaƙi ta sa ko ya sa a ci nasara akan abokanan gaba saboda laifinsu ne mana duk inda aka je yaƙi kaga an ci nasara akan abokin gaba ai zunubi yayi ai ya saba Allah ne shi abokin gaba dan haka Allah ya bawa musulmi shi da yayi wa Allah da'a sai i bawa musulmi nasara akan abokin gaba na yi muku bayani a baya cewa an je ko kadisiya ne da aka je yaƙi an ci nasara musulmi sun ci nasara sai umar yake ta kuka aka ce yaya kake kuka ya sai na umar ya ce ba ina kuka ne dan na damu musulmi sun samu nasara ba ya ce kukan da nake waɗannan kafiran da muka samu iko da nasara a kansu har muke ɗiban ganimarsu Allah suka sabawa suka isu bi Allah don haka Allah ya ɗora mu a kansu ya ce to na ina jin tsoron a juya wata rana musulmi su wayi gari sun saba wa Allah su ma Allah ya juya a zo a yi nasara a kanmu a yi ta kashe mu a ɗebi ganimar mu to kaga wannan abin da ibn qayyim yake fada a nan gurin shine علموا أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها لأن كذا الشيطان يا كسكن تدسو يا سا أن أنهم واتو أن ينسرا أن ككر يا سو أياكي أي سبودا يا رنجاي سن سابا وألا sun bi shi sai kuma ya yaudare su suka samu karaya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to ku ma musulmi in kuna so ku yi nasara akan abokanan gaban ku to ku bi Allah duk wanda yake so Allah ya bashi ɗaukaka ya samu nasara a cikin duk abin da isa a gaba to ya riƙe Allah in ba ka ba za ka gamu da jarrabawa wannan saɓan da ka yi na Allah Allah ya ƙayyade maka wata asara ko rashin nasara a cikin lamarinka shi ne abin da ake so a yi mana bayani a nan ya ce nau'i biyu ne nau'ani tafsirin fi haƙƙin ko dai tauyewa akan hakki a ƙi cika hakkin da ya kamata a cika au tajawuzin fi haddin ko wuce gona da iri a cikin al'amura ko dai musulmi ya yi taksir ya tauye hakkin Allah ko ya wuce gona da iri to kuma an nasar manutun bi ta'a lalle nasara a yaƙi nasara ga musulmi tana leƙe ne shine manut tana haɗe ne da da'a wa Allah shi yasa da suka gani suka ce rabbana afrig alaina rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina Allah ka yafe mana zurban mu kuma ka yafe mana wuce gona da irin mu da muka yi a cikin al'amarin summa sannan alimu anna subhanahu wa ta'ala in lam yusabbit aqdamahum suka gane in dai Allah bai tabbatar da dagadagan su ba wa yansurhum bai taimake su ba lam yaqdiruhum ala dalika su ba su isa su yi nasara a yakin nan ba sun yarda cewa in dai Allah bai miƙa musu tallafi da agaji ba to kafiran nan sun fi ƙarfinsu sau da yawan lokacin ana zuwa fa yaƙukan da ake zuwa fa kafiran fa sun fi musulmi yawa sun fi su tarin makami sun fi su kayan fada amma da imanin musulmin da tsoron allansu da bin allansu da kiyaye dokarsu sai Allah yake ba su nasara su su galaba akan abokanan gaba wannan ya ishe ka a yanzu ka tsaya ka yi tunani ka ga me yasa musulmi suke baya kullum sabon Allah ya yawa mun kauce dokan Allah wani lokacin keta dokar Allah musulmi ne ma yake tsageranci ya zo ya yi ta in ka ga wata barnar da da ake yi za ka yi mamaki yanzu zan buga mana misali mu a nan kano akwai sabon garai akwai gidajen giya akwai karuwai karuwai dai da ka sani amma wallahi in kai mamaki magarbar fari karfe 8 karfe 9 karfe 10 na dare kwastomomin da suke zuwa su biya musu bukatunsu do musulmi ne mafi rinjayen su musulmi in ka ga wani yana tangadi a sabon gari ya sha giya sha biyun dare karfe biyu karfe uku a tituna ko ka ga wani ya fadi a hanyar kofar ruwa ko a hanyar airport in ka duba za ga yaranmu ne musulmi su ne za su je su shawo giyar su yi hira ta bugar da su kafin su dawo ba abin hawa ba kudin hawa abin hawa da kafa zai tako wani akwata ma yake karisa baccinsa saboda bala'i karuwan nan da suke zuwa musulmi ne suke zuwa su biya musu kudin ɗaki su biya musu bukatunsu wai har yanzu bala'i bai isa sa musulmi su kyamanci karuwanci ba karuwa ka je wajen karuwa wannan kasantar da mai ta yi kama malam ai tsohon yayi ne ma wannan to amma abin zai baka mamaki da yake musifa ce ba sa iya haƙura sai sun je to shi yasa kaga abubuwan mu a baya suke mana abin da suka ga dama su wulakanta mu su tozarta mu su yi duk abin da suka ga dama ai mu ma bamu bi Allah ba shi yasa da mun bi Allah a cikin lamarin mu da mun samu nasara darasin da ya kamata mu rinka dauka kenan kar ka ɗauka Allahu Akbar ɗinka da waye ɗinka da masallacinka da waye shi ne zai baka nasara a bin Allah nan shi ne zai sa ka yi nasara a ci abin da ya ka sa gaba kasa ko magana muka yi ba ta da wata kima da za mu zo mu yi magana a ƙasa mu ce kaza kaza kaza ba mu yadda ba kaza kaza ba kima har yanzu muna faɗa ana muna nuna a ƙasar nan 'ya'yan musulmi sun zama yanda ka san 'ya'yan kaji 'ya'yan farauta ana bin su ana sace su ana juyar da su ana mai da su kiristoci ana mai da su arna kuma an sani wani lokacin ma a cikin garurrukan musulmin a zo a kama su yaro ya bata a ta neman sa shi yana can an da shi wani abu ne wanda ke common sanannen abu ne rauni da'af mun ƙi mu taimaki kanmu duk inda kaga 'ya'yan almajirai suna ihu a titi suna sace-sace ko suna shiga kasuwa suna ɗauke-ɗauke duk inda kaga gungun yaran da ake ganin masu ɗauke-ɗauke ne in Allah ya sa da duk musulmi ne za ka gani da wahala kaga 'ya'yan arnan nan sun yi gungu suna kaza ba su ba su kam duk suna bakin shagunan su suna sana'a mu kuma muna nan rabi jari bola rabi sata ƙwarai duk inda ka ga wani yana raka karnuka suna bin sa guda biyar shida bakwai karfe uku ka ji shi da sanda da itace da gari da ka leƙa za ga dan uwanka ne musulmi ko ka taɓa ganin wani dan sabon gari ya shigo maka yana wannan abu babu to shi yasa musulmi ba za mu samu nasara ba mun lalace iyaye kuma akwai kalubale akan ku kula da tarbiyya ga dai duniyar kuna ganin ta ya ishi mutum masifa ka ce abincin da zaka ci ya gagare ka abinci abinci da zaka sa a bakinka ya gagare ka ya fi karfinka mutane yau duk buge-bugen da suke make-maken su me za su samu su sa a cikin su shine kaga ina rayuwa mai daɗi ai babu kasashen da aka ci gaba ai sun fi karfin abinci ba yake magana abinci wani ɗalibi yake ce ce malam a malaysia akwai masalatan juma'a da yawa duk ranar juma'a za ka je wallahi duk wanda ya je sallar juma'a gurin sai an ba shi ci kawai na abinci lafiyayyen abinci da naman kaza da tufa da lemo da ruwa malam inda aka ci gaba lemon roban na za duk masallatai katan katan za ka gan shi a fridge a fridge ba lemo da ruwa na roba ruwa kawai in ka shiga sallah in za ka fita kawai ka ɗauka ka sha kowa a ƙoshe yake ustaz amma ni da kai in sun isa su kafa mana fiya wata ma'anar su gani in ba mu tashe shi daga aiki ba malam sun yi watar da mu ne wallahi malam sun yi rayuwar jari hujja ake mai ƙarfi kawai shine mai jin daɗi sun jefa mu cikin yunwa cikin talauci kana make-make a za ka yi surviving kawai albashinka bari ishe ka ba sana'ar da kake ba ta iya ɗaukar nauyinka ga shi nan ga rashin bin Allah zulumatin ba zuha fauka ba mu gyara don mu samu rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to dai kenan yace alimu annahu subhanahu wa ta'ala an illam yusaffid aqdamahum wa yansurum lam yaqdiruhum ala dhalika shi yasa suka tambaye shi ma bi yadihi abin da ke hannunsa wa waffaqu fa waffau al muqamaini haqqahuma suka cika wa waɗannan mukamai guda biyu hakkokinsu menene mukaman mukamul muqtadi shine mukamin tauhidi al iltija'u ilayhi kadaita Allah da koma zuwa gare shi duk musulmin da bai kaɗe ta Allah ba bai koma zuwa gare shi ba ya asara to wa zai taimaka maka in baka koma ga Allah ba wa maqam izalati al-mani min an-nus da kuma matsayin kawar da abin da yake hana samun nasara shine zunubi da wuce gona da iri az-zunub wal israf dole sai bawa ya samu tauhidi ya samu al-iltija'u ila Allah ya yi tauhidi ya dangana zuwa ga Allah ka yadda Allah shine mai yin komai ka kaɗe tashi da komai sannan kuma abin da yake hana samun nasara a rayuwa sabon Allah zunubi ka ta neman wani abu kana so Allah ya kiya baka kai ma baka bi shi ba ثم حذرهم سبحانه وتعالى من طاعة عدوهم الكفار والمنافقين Allah ya tsoratar da su ya ce su daina biyayya da da'a wa abokin gabansu wanda shine kafiri ko munafiki wala tuti'il kafirina wal munafiqin wada adahum wa tawakkal ala Allah in musulmi ya waye gari yana bin kafiri yana yawan kafiri da'a yana tsoronsa yana bin munafiki to ai bai tsaya a matsayin musulmin kwarai ba ai kai ya kamata a bi ka aji wa annahum in fa'alu zalika khasiru darain in kuka so arna kuka so kafirai kuka so munafikai kun yi asarar gida guda biyu gidan lahira da duniya gaba daya a ciki akwai ta'ridun biman ata'ahum min almunafiqina laman tasaru yawm ahad akwai bijirar da zance da jirwaye da kaman wanka dangane da waɗanda suke musu da'a cikin munafukai a lokacin da suka samu nasara ranar yakin Uhud Allah sauki ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه مولى المؤمنين وخير الناصرين الله ya bada labari shine majibincin al'amarin mu'minai kuma shine mafi alherin masu bada duk taimako da agaji wa man walahu fa huwa al-mansur thumma akhbara annahu سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم Allah ya ce duk wanda ya bi shi to shine abin taimako wa man wala fa huwa al-mansur wanda ya bi Allah wanda ya da'a wa Allah ya yadda zai bi dokar Allah to wannan ai mai albishir shine mai samun nasara a rayuwa wanda ko ya kauce wa Allah ya saba wa Allah ya yi kama karya ya abin da ya ga dama to shi kuma shine mai asara sannan Allah ya ce musu cikin taimakon da zai musu zai jefa tsoro a cikin zukatan abokanan gaba sai yulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku kenan alladhi yamna'uhum min al-hujum alayhim wanda tsoron nan zai hana abokanan gaba ba za su iya kai farmaki wa mu'minai ba ka duba wani ikon Allah mana sai Allah ya ɗauko tsoro sai in jimka shi a cikin zukatan kafirai su yi ta tsoron ku amma yaushe in kun bi Allah to yanzu musulmi sun yi wa Allah biyayyar da Allah zai saka tsoronsu a zukatan kafirai ba shi ba duk wanda ya samu dama fa saba Allah yake yi yake da gaske yadda zai keta dokar Allah wani ma an zo yana musulmin da shi za a yi fada da addini a yaƙi Allah a yaƙi manzan Allah a yaƙi musulunci kuma ya riko ɗan carbinsa ranar juma'a ya zo ya zauna ya ce su ma sun zo neman rahama su kafirai Allah ya jefa tsoron tsoron musulmi a zukatansu saboda bi sababi shirki shirka da Allah da suke bautar wani Allah wala kadar shirke kuna rob iya gwargwadon shirka su iya tsoron da Allah ya jefa musu wal mu'minu wal mu'minu alladhi lam yulbis imanahu bi shirki duk mumini kuwa wanda bai cako da imaninsa da shirka ba lahu al-amn wal huda yana da aminci yana da shari'a alladhina amanu wa lam yulbisu imanahum waɗanda ba su cako da imaninsu ba da shirka zalunci lahumul amnu wa hum muhtadun suna da aminci su kuma su ne shiryayyu thumma akhbara bi sidqi wa'dihi fi nasr Allah ya bada labari duka cewa alƙawarin sa na gaskiya ne zai bada taimako wa musulmi wa annahum law istamarru ala ta'ati lastamarra an-nasr da za su ci gaba da yi wa Allah da'a Allah ya alƙawari in musulmi za su ci gaba da yi masa da'a to za su ci gaba da samun taimako da agaji kuwa walakin in khalau an ta'a mala yace amma kuma sai suka janye baya ba su ci gaba da yin da'a din ba fa faraqatuhum an-nusra nasara sai ta rabu da su fa sarafahum an aduwihim uqubatan wa ibtila'an wa ta'rifan lahum bi aqibati al-ma'siyati Allah ya juyar da su dangane da abokanan gaban su Allah ya musu uquba da jarrabawa ya zama ba su da wani fawa akan abokanan gaba don ya musu bayani da tarifi da a ƙarshen sabon Allah ƙarshen sabon Allah taɓewa ƙarshen sabon Allah rashin cin nasara tun ma akbar bi afuyi ba da zalika daga baya kuma da ya nuna musu suka gane sai ya ce ya musu afuwa qila lil hasan aka ce Hassan Basri kaifa afa wa qad sallata alaihim a'da'ahum ya za a ce Allah ya musu afuwa alhali abokanan gaba sun yi nasara a kansu a yakin Uhud da suka je suka kewaye musulmi malam suka yi ta kashewa shine aka samu wannan ai shuhada Uhud to ya za a ce ya yi musu afuwa alhali kuma gashi abokanan gaba sun kashe musulmi sai ya ce laula afuhu lasta'salahum ai da ba dan afuwar da Allah ya musu ba a yakin Uhud ai da sai kafirai sun karar da musulman ma gaba daya tas shine qatlu al-istihsan istihsan ashe dan dama-daman da ake samu ma afuwar Allah ne ina so ku gane waɗannan falan ba ne sahabbai ne to ina ga kuma in damu ne salafun salih magabata na kware wani fa aka tambaye shi aka ce ka taɓa samun matsalar rasa jam'i kuwa ya ce ai daga nan zuwa shekara arba'in daga nan zuwa shekara arba'in a iya tunaninsa ka dika mace salatu ba ta taɓa kuce mai ba kadi kamatin sala shekara arba'in aka ce lokacin da aka yi faɗan kaza da yakin kaza ya ce ina cikin masallacin da wuri na zo ina nan na ɓuya a bayan fila ce wallahi da ni aka yi sallah shekara mutum ya daki kirji ya ce shekararsa arba'in bai taɓa rasa jam'i ba a irin waɗannan mutane ai sun yi nisa yi mufa mufa ولكن بعفوه دفع عنهم عدوهم بعد أن أجمعوا على استئصالهم أيضا أفور الله ني Allah ya kore ya kare abokanan gaban musulmi a kansu don sun yi niyyar wallahi sai sun karar da musulmi gaba ɗaya burinsu a yakin Uhud sai sun kawar da musulmi gaba ɗaya wannan kuskuren da ake ta faɗa malam yake ta maimaitawa lokacin da zo aka zo yakin Uhud kamar yadda na muku bayani manzo Allah ya ce da wasu sahabbai ce ku da wani da wani da wani ku je ku hau kan can dutsen nan jabalin Roma yana nan har yanzu a Uhud kar ku sauka dai zintsi kar ku sauka kar ku sauka suka ce to da aka zo malam ana yaki ana yaki ana yaki wata riwayar asira aka ce suka ga an ci nasara akan kafirai har an fara tara ganima kawai sai wasu suka sauko wasu suka ce annabi ba ya ce kan mu sauka ba suka ce to ai yaƙi ka an ci nasara ya za mu ci gaba da tsayawa a nan to wannan saba wa annabin da aka yi jayayyen da aka yi ya ce a tsaya wasu suka sauko a wata riwaya kuma aka ce kafirai suka gani har sun kai farmaki wajen tanti da rumfar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce bari su sauka su je su kai gudunmawa suna sauka su Khalid ibn Walid lokacin mai musulunta ba ashe sun yi likimo a bayan dutsen Uhud kawai suka zo suka yi musulmi kawanya suka yi ta kashe musulmi mana to shine nan ibn Qayyim yake ta mana bayani ai sababin da yasa suka zo suka yi kawanya suka yi ta kashe musulmi sabawa annabin nan da aka yi da ya ce kar a yi kaza kuma aka zo aka duk da cewa sun yi ijtihadi ne kokari suka yi suka ga cewa to ai ya kamata su yi to amma tun da shi annabi ne wahayi ake masa ai ba zai gaya musu magana da ka ba ai kuka sani ko Allah ne ya gaya musu ya ce ya ce ayi kaza din kuma ku saba to wallahi duk yana cikin dalili da sababin da aka yi asarar rayuka ba kaɗan ba kuma musulmi kuskure kaɗan za su yi in Allah ya jarabe sai rayuka su tafi da yawa da haka ya kamata a kula a kiyaye ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مسعدين أي جادين في الهرب أو ساعدين في الجبل لا يلوون على نبيهم وأصحابهم Allah ya ba su labari lokacin da halinsu na ainihin wato gudu da suka yi da juya baya da suka yi suna ƙoƙari jadina fil harbi tafiya fa sosai suka yi ko kuma suna ƙoƙarin hawa dutse ko waiwayawa su duba ina annabi yake ma ina sahabbai ina wa rasulu yad'uhum fi ukhrahum annabi yana ta kiransu ku taho gani anan ku taho ina sun danna sun tafi ilayya ibadallah ana rasulullah annabi ya ce ku zo guri na ya ku bayan Allah ni ne manzon Allah kar ku tsorata fa asabahum bi hadha al-firad ghamman ba'da gham wannan gudun da tafiyan nan da suka yi bakin ciki kan bakin ciki Allah ya musu sakayya da shi bacin rai a wata riwayar a kamar da malam ce wa gammu sarkati shaitan bi anna muhammad util shaitan ne malam saboda shaitanci a uhud ba shaitan ya zo yi shela ya yi ihu ya ce ya jama'a ya ce an kashe muhammad kad kutila muhammad ana cewa an kashe muhammad nan masu tafiya suke ta tafiya suka ce tunda an kashe manzon Allah kan ai yaki ya kare ai za su karar da mu kenan gaba daya amma annabi ya ji wannan kiran shedan ne yayi yana ilayya ibadallah ana rasulullah ku taho bayan Allah ku zo ni fa manzon Allah ne Allah ne fa ya aiko ni ku zo waje na ku zo ina shine Allah ce fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum لكي لا تعصوا وقيل جازهم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه ibn qayyim yace abinda malamai suka ce na tafsiri Allah ya saka ka muku da bacin rai saboda bacin ran da kuka sa annabi yana ta kiran ku yana gayyatan ku zo ku zo amma ina kuka tafi wal awwal azhar li wujuh amma fassarar farko ita tafi saboda fuskoki kamar haka na farko faɗin Allah likai la ta sau ila akhiril aya wannan karku bakin ciki a tambihun ne ala hikimati hadal gham ba da gham wani faɗakarwa ne dangane da hikimar da Allah ya kaddara ta faru na bakin cikin da ya dora musu bayan bakin ciki me yasa wa huwa nisyanuhum al-huzn ala ma fatahum min adh-dhafr sun manta da bacin rai dangane da abin da ya kubuce musu na cin nasara wa ma asabahum min alhazimati da abin da ya same su na karya su da rusa su da kakkashe su da akai tai wa hadha inda ma yasulu bi ghammin yaqubu ghammun akhar wannan yana faruwa ne da bakin ciki da kuma wani bakin cikin da zai biyo baya abu na biyu annahu mutabiqun lil waqi' abu ne da yake ya dace da abin da ya faru fa hasala ghammu fawatil ghanima akwai ɓacin rai da ya same su na kubucewar ganima suna ganin ganimar kafirai wallahi ta kubuce musu sun ma ƙabahu gammun hazima sannan kuma bayan nan sai baƙin cikin karya su da rusa su da aka yi sun ma gammul jira wal qatl ibn qayyim yace sannan kuma damuwa da baƙin ciki na raunuka da kakkashe su da aka yi al jirah wal qatl sun musamman qatl nabi bayan waɗannan abubuwan malam sai kuma ga labari ya zo ana ce musu ai an kashe ma annabin gaba ɗaya wannan labarin bai yi daɗi ba to kai yanzu aka baka labari an kashe manzon Allah a wurin yaƙi malam wani irin bacin rai zaka ji to shedan sai da ya gaya musu wannan summa zuhurul adu alal jabal bayan wannan kuma gashi sai ga abokanan gaba sun bayyana akan wannan dutse da wanda da musulmi ne akai amma sun yi galaba har sun zo sun kori musulmi akai walaysa almuradu ghammaini sunaini khassa fa asabahum ghamman bi ghammin din da Allah ya faɗa ba wai bakin ciki ko bacin rai guda biyu ake nufi waɗannan duk wanda na jero muku so ake nufi inji ibn qayyim bal ghamman mutatabi'an li tamami al-ibtila bakin ciki ne da ya biyo bayan bakin ciki saboda jarraba da Allah ya musu ta cika الثالث أبو نأكو أن قوله بغم من تمام الصواب da ya ce bi gammin wannan cikatan zance ne wanda yake na daidai la'annahu sababu jaza'i sawab ba wai ana nufin sababi ne na sakayya na ladan da suka samu ba wal ma'ana abinda ake nufi asabakum ghamman muttasilan bi ghammin jaza'an ala ma waqa'a min al harbi wa islamihim an nabi ma'ana wato baƙin ciki mai haɗe da juna ya same ku saboda abin da ya faru na ainihin wato yaƙi da kuma miƙa annabi da kuka yi kuka tafi kuka bar shi yana ilayya ibadallah ana rasulullah kun tafi shedan yana ta ce muku an kashe annabi alhali ƙarya yake muku kuma ga annabi yana kiran ku wa tarkul istijabati lahu kuka ki ku amsa wa annabi wa mukhalafatihi fi luzumil markazi da saba wa annabi da kuka yi wajen kin lazimtan markaz inda ya kafa ku yace ku tsaya wannan jabal rumakin kenan wa tanazu'um wa fashlum ga musu da jayayya da suka yi da rauni da suka samu saboda sai da aka yi ta musu wasu suka ce a sauka wasu suka ce kada kada a sauka shine at-tanazu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku yi jayayya ku samu fashal rauni karfin ku ya tafi wa kullu wahid yujibu gamman ya khusu ko wanda daga cikin nan maganganu yana wajabtar da ainihin wato bakin ciki da yake kebantar sa wa min lutfihi bihim annaha min mujibati tibai allati tamna'u min an-nusrati mustaqilla kuma yana cikin ludufin ubangiji tabaraka ta'ala ga su sahabbai a wato haka din da Allah ya jarabe su da shi yanayin da suka fada wani dalili ne da zai hana su samu nasara mustaqilla in an ce nasara mustaqilla tabbatacciyar nasara kullum kullum kullum rayuwa da mun sai da ibtilai yau kai nasara gobe ka fadi yau kai nasara gobe ka fadi haka ake fa qayyada lahum bi lutfihi asbaban akhrajaha min al-quwwati ila al-fi'li fatarattaba 'alayha atharuha al-makruha fa'amilu anna at-tawbah fa'alimu anna at-tawbah minha والاحتراز منها ودفعها بأضدادها متعين وربما صحت الأجساد بالإلل مالك أدم قلي مالك يشي cikin ludufin Ubangiji ya ƙayyada musu wasu sababbai ya fitar musu daga ƙarfi zuwa aiki min alƙuwaci ila fi'il da haka aka samu wasu abubuwan da ba a so a bayan wannan kamar ya asaru makruha suka yi ta gamuwa da abin da ba sa so a yakin amma kuma wannan din insha Allah tabaraka wa ta'ala zai sa su gane laifin da suka yi idan Allah ya jarabe ka da wani abu na larura in Allah ya jarabe ka da matsala ai Allah yana maka ne dan ka gane kayi wani mistake kayi wani laifi dan haka sai kai at-tauba sai kai at-tuba fa'alimu annat taubata minha sai suka gane shi abin da ya fi dace su tuba su kuma kiyaye shi na lecturers kuma su kokari su kori wannan laifin da kishiyar laifin bi abdadiha da kishiyar laifi shine bin Allah laifi kuskure kishiyar laifi bin Allah da haka ya za su yi su gyara mistakes din da suka yi laifuffukan da suka yi shine su bi Allah tabaraka wa ta'ala malam ya ce wa rubbama sahati al-ajsadu bil ilal sau da yawa gangan jiki yakan samu lafiya bayan ya samu ciwo ai za ka yi rauni ka yi ciwo ko ka karye ko malaria ta kama ka a zubar da kai a asibiti ka ta wahala amma daga ba ga ka warke kuma wani lokacin jarraba da za a dora maka ta ciwo zai sa ka dada koma ga Allah kamar yadda Allah ya jarabe su anan kafirai suka yi musu abin da suka yi musu don su daɗa komawa su san cewa lallai kada su saba abin da annabi ya zo da shi kuma ma an ya zama darasi a gare mu mun gane cewa saba wa annabi ashe ko yaƙi aka je aka saba wa annabi ba a samun nasara tab ثم إنه سبحانه رحمهم فغيب عنهم الغم بالنعاس وهو في الحرب علامة النصر كما نزل يوم بدر وأخبر أن من لم يصفه فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية Allah ma ibn qayyim yace Allah cikin rahimarsa da jin kayinsa da tausayinsa ghayyaba anhumul ghamm bin nu'as wannan bacin rai da bakin cikin a wani wurin kuma sai Allah ya koye musu shi kawai sai ya dora musu gangadi malam bincike ya tabbatar da cewa duk mutumin da yake cikin bakin ciki da damuwa da bacin rai baya iya bacci in ka ga mutum yana gyangyaɗi hankalinsa a kwance ne ka gwada ka gani daren da hajjiya ta gigita ka wala bacci ma ba za ka yi ba za ka iya ba kuma ka duba duk wanda ka ga ya a wuri yana gyangyaɗawa to wannan mutum bai da matsala amma in yana da wata damuwa a cikin zuciya wallahi wannan damuwar ba za ta bari ya bace ba wannan haka ne kuma na shi yasa zaka je ce ka ai je wallahi ko bacci ban yi ba me yasa damuwa abin da yake hana mutum bacci damuwa to a zo filin yaƙi wanda ya kamata a ce suna cikin tsoro da firgici da damuwa amma a ga a ga mujahidun suna gengedi ai hankali ya kwanta ai to wannan ya faru ne a yaƙin badar malam ya ce wa huwa fil harbi alamatun nasri duk lokacin da aka zo yaƙi ko jihadi kaga sojoji suna gyangyaɗi a tsaye to alama ne kawai za a samu nasara ma'ana babu ma tsoro a tattare da su har bacci ne ma yake ɗaukar su saboda tsabar karanci kawai za su dace kama nazala yawma badrin kamar yadda abin ya faru ranar badr kuma Allah ya ba da labari cewa duk wanda bai samu wannan gyangyaɗin ba to wanda yake ta kansa ne kawai fa huwa mimman ahammatu nafsuhu wanda yake ta kanshi ne ba ta addininsa ba ba ta annabi ba ba ta sahabbai ba kafirai kenan kuma su ne waɗanda ya nuna billahi gairar haƙƙi zanar jahiliya suna yi wa Allah zato ba zaton gaskiya ba zato irin na jahiliya zai ta mana bayanin wani irin zato ne kafirai suke wa Allah sai ka ji in kana irin wannan zato to kai ma ka shiga layin mummunan zato ga Allah ka san ana yawan faɗa ana cewa jama'a kar a munanta wa Allah zato to to wannan duk karatu na yanzu zamu yi har mu tashi to zai yi bayani ne akan munana wa Allah zato ko a yaƙi ko a wajen yaƙi mufassara hadha dhan yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhan al-jahiliya din ita zai ta fassara sai ya fassara mana bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu sai suke zaton cewa munafikai kenan ya yi ina ai Allah ba zai taba taimakon annabinsa ba kaga wannan ka zata wa Allah cewa ba zai taimaki annabi ba ai mummunan zato ne wa anna amrahu sayadmahillu al'amarin annabi duk zai narke ya lalace gaba daya shine yadmahil za a neme shi a rasa kayya ai ba ma wani taimakon Allah da zai samu kuma wannan abin nasa ma karewa zai hada wani mummunan zato ne wallahi wa fassara bi zannihim anna ma asabahum lam yakun bi qadri llahi sannan aka fassara mana zaton su cewa wai duk abin da ya same su dinnan ba da kaddara Allah bane to wala hikmatan lahu fihi kuma babu wata hikima ففسر بإنكار الحكمة وبإنكار القدر aka fassara mummunan zaton nan sun yi inkarin hikimar Allah sun yi inkarin kudurar Allah wa inkari tamami dinihi sun yi inkarin musanta cikar addininsa duk abin da ake so a ce malam duk abin da kaga ya same ka mara daɗi a rayuwa ka yadda akwai wata hikimar Allah a ciki duk wani abin da ka neme shi ka rasa ya subuce maka ya kubuce maka ka yadda Allah yana da wata hikima dalilin da ya sa wannan abin baka same shi ba jarabawa ce ka je ka zana baka ci ba wata kwangila ne ka nema ba a baka ba aure ka je ka nema wani ya daga ka sama ya buga wata harka ce kuka saito ta lalace kawai kai musulmi sai ka ce Allah bai so ba kuma akwai wata hikima shikenan ka wuce wurin amma duk mutumin da ya zo irasa wani abu ya zo ya kama wani bad analysis wani lissafi na banza ai kaza kaza ne ai daman kaza ne mu da al'amarin nan kaza kaza wai ana ba da labari wani ya je umra wai ya je ya yi addu'o'i sai ke ga abokanansa ya ce to an ce mu daidai mai addu'a mun daidai mun yi muna dai jira har yanzu mu dai shiru ba mu ga komai ba subhanallah subhanallah sai wani a cikinsu abokanan tafiya ya ce to ai kai kai da sauki ba ya ce ni ina dawa ma barayi na haɗu da su suka man sata a gidana ba kun ce aje umra ya addu'a ba to ya je shi da ya je ma da barayi ya ci karo da ya dawo suka kawo mai ziyara karewar dai an dai je kawai dai an ciwo kaza da shinkafa kenan subhanallah hada su'u zan yazannuna billahi ghayra haqqi zanna al-jahiliyya to an ce dai mu yi addu'a mun yi zikiri mun yi addu'a mun roƙa wallahi wannan abu da yana nan har yanzu wallahi malam baya canja kayi kaza kayi kaza wallahi duk ina yi malam duk abin da zaka faɗa wallahi la fahara wallahi ina yi ka gani abin da yake so ya nuna yayi yayi abin bai yi ba muna na Allah zato abinda malamai suka ce malam kana iya zuwa kai ta nemo wani abu kai ta nemo wani abu kai ta nema sai Allah ya rike wannan abun ya ki ya baka sai i canja maka da wani abun da kuma ba sai ya shawara da kai ba shine wani lokacin zaka ga wani abu ya zo ma baka taba yin addu'a akan shi ba kai fa baka roki Allah Allah ya baka ba kawai sai ga wani alheri ya zo ba to wata addu'a ce da ka taba yi Allah ya ga bai kamata bai dace ba a wannan lokacin ibaka wannan abu sai i canja ma wataƙila bayan shekara goma za ka samu ko kuma ka yi addu'a ka yi addu'a ka yi addu'a kana da Allah bai karɓa ba ko to ashe Allah ya rubuta akwai wani ciwo da zai same ka cuta da za ta tsugunar da kai ta tsugunar da iyalinka a sha wahala to sai Allah ya maka canji maimakon addu'an nan da ka nema ya biya ma bukatar wannan abin a yanzu sai ya ce wa mala'iku ku rubuta a littafinsa cuta ka za nan mun ɗauke masa ita albarkacin addu'an da ya yanzu kai fa ba shi ka nema ba amma an kare ka da wani bala'in da baka san shi ba shi sa ita addu'a ba ta tashi a banza ga mumini ga wanda ya imani ka tabga ta kawai in dai kai wallahi sai Allah ya maka wani abu ko wanda ka so ko wanda baka so ba ko wanda baka sani ba amma wa yake gane wannan mai imani nahnu mutane muna da rauni muna da dajar muna da kosawa muna da kin gamsuwa muna da kin yadda amma wallahi ba abin da ya kai imani daɗi in ciwo Allah iza da bai ka da shi kake ta fama da shi kawai ka ɗauka Allah yana nufin ya ta kankare ma zunubinka ne za ka mutu insha Allah cikin tsarki yanzu annabi ya gaya mana duk mumini idan Allah ya jarabe shi da wani ciwo duk mai imani Allah ya jarabe shi da wani ciwo a tattare da shi wannan ciwon fa kankarar zunubi ne a gare shi wataƙila baka da wani istighfari mai yawa waye ka taƙi ta barka istighfari shagulgulan ka na duniya baka istighfari sai Allah ya jarabe ka ya dora maka wani ciwo da zaka yi ta ganin likita kana ta kashe kuɗi ana ta ganin zaka rayu ba zaka rayu ba dan yi ta kankare maka zunubinka har ka zo mutuwa ba ka da zunubi ko ɗaya haka annabi ya faɗa cikin hadisi akwai bawan da zai zo ciwo ya ta faman ciwo ciwo wani ya jiki to gashi nan dai ana ta fama ya jiki to wallahi alhamdulillah ya dai jikin wani to jama'a sai dai ba za dai a ce ba sauki ba dai alhamdulillah wataƙila ya samu matsayi a wajen Allah Allah ya girmama shi yana ta kankare mai zunubin shi inda an bashi da lafiyarsa bai da ƙarfin istighfarin da zai samu kankaran wannan zunubi ya mutu ya shiga aljanna waye yake gane wannan sai mai imani da haka jama'a kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana wallahi duk abin da Allah ya dora mana ya rubuta mana wallahi mun yarda da duk abin da Allah ya mana ko wadata ko rashi ko talauci ko arziki ko me Allah mun yarda kuma mun san Allah kafi mu san kanmu da kanmu kuma ya Allah mun san kafi mu sanin gobanmu ya Allah muna da rauni muna da rauni muna da rauni Allah karka kama mu da munanan tunaninmu to ku kyautata Allah su ko me yi isa ne ka ko na abu karasa ko asara ko na abu Allah zai ma yanzu a cikin ku mutum nawa aka sace masa babar ɗinsa shekarun da suka wuce ba gashi har ka manta ma an sace ma ba yanzu ba gashi ta ya dawo ba kana hawan wani kakanka ne ya kawo maka wani Allah ne baka nawa ne a cikin ku wanda uban shi ya mutu kana son babanka ya mutu tama kuma alhamdulillah Allah ya dauki mahaifinka kayi ta mai addu'a wataƙila da ba dan ya mutu ba da bai samu wannan addu'a da ka masa ba sannan kuma Allah ya inganta maka rayuwar gashi kana rayuwa sama da lokacin da ubanka ma ke rayu me a ciki Allah ya kula da kai shi kuma wataƙila ya bashi rahama ya bashi jin kai nawa ne wanda zai je ya nemi wata kwangila ko ya nemi wani abu na samun kuɗi bai samu ba amma kuma insha Allah sai ga Allah ya buɗa masa wata hanya ya buɗa masa wani alheri zai samu saboda haka ku kyautata Allah zato duk abin da ka nema baka samu ba kawai ka ce Allah muna jiran gaba za ka ba mu insha Allah Allah sa kuna ganewa don haka sun yi inkarin hikima sun yi inkarin kaddara sun yi inkarin cikar addinin Allah wahada هو الظن السوء ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بل ظننتم wato ya ya kun yi mummunan zato ga ubangiji tabaraka ta'ala wanda munafikai da kafirai da mushrikai suke wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura in an ce qauman bura mutane halakakku daga bawar ne وأحلوا قومهم دار البوار دار البوار دار الهلاك وكنتم قوما بورا وكنتم قوما هلكا هلككو in an ce bur ana nufin halaka sannan kuma ya ce wa inna ma kana hada zannu zannu sau li'annahu zannu la yaliqu billahi wa sifatihi wa asma'ihi wa hikmatihi wa hamdihi wa tabarrudihi bi rububiyyati wal uluhiyyati wa sidqihi fi wa'dihi wannan zato ya zama mummunan zato ne saboda bai dace da Allah ba bai dace da sifofin Allah ba bai dace da sunannakin Allah ba da hikimar Allah da godewa Allah da kadaituwar Allah da rububiyya da uluhiyya bai dace da gaskiyar Allah akan alkawarin da ya muku ba Allah ya muku alkawari zai cika muku ba ku mumine ba Allah ce zai taimake ku ba to ya za ku karyata Allah kawai dan ka nemi wani abu ka samu ba sai ka munan zato ga ubangiji tabaraka ta'ala faman dhanna annahu la yatimmu amru rasulihi wa annahu yudilu al-batil ala al-haq idalatan idalatan mustaqirra duk wanda ya zaci cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai cika al'amarin manzon Allah ba duk wanda ya zaci cewa wannan addinin na musuluncin haka zai kare a wulakanci a tozarci ta sa akwai wanda suke gani amma ko musulunci za ku guje ku yi ta yi guje ku yi bai yadda akwai nasara ba nan gaba gani yake haka mutane za su mutu babu nasara duk wanda yake zaton Allah ba zai cika lamarin manzon Allah ba kuma Allah zai wai ɗora ƙarya akan gaskiya shine yudilu al-batil alal haqq yudil dala yudilu wato ya ɗora ƙarya akan gaskiya yayi wannan zaton kuma wai idalatan mustaqirra ɗorawa tabbatacciya wai kawai ai wanda kuke cewa masu ƙaryan nan sune za su yi nasara kuma wai idan rashin gaskiyar nan ya zo ya bahillu ma'a الحق اضمحالا اضمحلالا لا يقوم بعده addinin zai narke ya rushe ta yadda ba zai daɗa tashi a baya ba kake wa Allah wannan zaton faqad zanna bihi zanna sau'i hakika kai wa Allah mummunan zato wa nasabahu ila khilafi ma yaliqu bi kamalihi wa sifati kuma ka danganta Allah zuwa ga abin da bai dace da kamalarsa da kuma ainihin wato a sifofin shi ba wa man ankara an yakuna dalika bi qadrihi fa ma arafahu wa la arafa mulkahu haka duk wanda yake inkarin cewa abin da ya faru a yaƙi ko abin da zai faru nan gaba ba da kudurar Allah ba yake faruwa to lalle bai ma san Allah ba bai san kuma mulkin Allah ba wa kadhalika man ankara al-hikmata allati yastahiqu al-hamdu alaiha haka duk wanda ya inkari ya musanta hikimar da ta cancanta a yi wa Allah godiya a kai fi zalika akan wannan ba fa za'ama annaha mashi'atun mujarradatun anil hikma cewa wani abu ne kawai da Allah ya yi shi ba wani hikima a ciki a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billah Allah ya fi karfin a ce wai yayi abu ba hikima wai wai wai kawai mashi'a ce mujarrada anil hikima abu kawai kawai dai Allah yayi abin sa kawai ba hikima a ciki fadhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar wannan shine zaton kafirai kuma azaba ta tabbata ga kafirai irin ta wuta wa aktharun nas yazunnuna billahi dhanna sawi ibnu qayyim yace abun damuwa da yawa daga cikin mutane yanzu a duniya suna yi wa Allah mummunan zato ka duba tun a lokacin su yake faɗa ina ga ya zo yau ina ga ya zo yau ha in banda munan nawa Allah zato ba ba Allah ya ce ku bi shi ku yi da'a zai muku sakai a aljanna ba to me yasa mutane suke kin bin Allah suke saba masa kamar ba su yadda Allah zai cika musu alkawari bane kenan ko kawai mutane sun rufe ido gani suke in baka samu duniya ba kai ne halakakke kawai mutane gani suke jin daɗin ka shine ka samu duniya da haka duk buge-bugen da mutum zai yi yaki halal yaki haram ko ya kashe ko ya raya ko meye shi dai kawai in dai zai samu duniyar nan ya dafe ta kawai shi shine sa'ada a wajensa shine rabo a wajensa akwai wanda yake ganin fa in dai baka samu abin duniya ba kai fa baka rabauta ba akwai masu wannan zata kawai gani suke yi 2-0 za a yi baka samu a nan ba can ma ƙarya ne babu wani maganar lahira da za ka samu wani abu wal iyazu billah inna lillahi wa inna ilaihi fa ma yaqtasu bihim wa fi ghairihim da abin da ya shafe su ko wani su wala yaslamu min dhalika illa man arafa Allah ibn qayyim yace ba mai kubuta daga wannan mummunan zato sai wanda isan Allah wa arafa asma'ahu wa sifatahu wa mujiba hamdihi wa hikmatihi sai wanda ya san sunan Allah ya san sifofin Allah ya san abin da yake sa a yi wa Allah yabo da godiya da hikimominsa faman kanata min rahmaci duk wanda ya dauke tsammani daga rahamar Allah faqad zanna bihi zanna sau'i yayi wa Allah mummunan zato Allah ce la taqnatu min rahmatillah kar ku dauke tsammani daga rahama da jin kayin Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubi gaba daya in ka ganka a gadon rashin lafiya an ta maka addu'a an gaishe ka an gaishe ka baka warke ba ka ɗauka insha Allah akwai alheri mutuwar da za ka yi za ka samu jin ganin Allah idan ka nema ka nema a duniya ba ka samu ba to ka ɗauka insha Allah aljanna kana cin yalwatattu wadatattu za ka je wurin da da imaninka da ibadanka shine matsayinka shine ɗaukakarka da kar ka taɓa tsammanin dai yanzu Allah bai baka lafiya ba ko bai baka abun duniya ba shikenan kai kai asara kai Allah baya son ka ne a'a ومن جوز عليه أنه يؤذب المحسن duk wanda shaidan ya sa masa ya ji cewa ai Allah ma zai azaba ga wanda ya kyautata masa wa yusawwi bainahu wa baina aduwihi wai ai a kiyama ma a ƙarshen ta ma Allah zai daidaita tsakanin kai mai bin Allah da maki ma a zama duk daya akwai masu wannan tunani faqad zanna bihi zalik hakika yayi wa Allah mummunan zato wa man zanna annahu yatruku khalqahu sudan min al'amri wa nahi duk wanda ya zaci cewa Allah ya bar halittansa suda mana kara zube sake ba ƙaidi ba umarni ba hani wai kasa akwai waɗanda suke ganin cewa ai ƙarya ne wai a cewa Allah ya ce ai ko kar ai kawai a rayu kawai ko mi halau a yahsabul insanu an yutraka suda in an ce suda a saki mutum ba ƙaidi ba ƙa'ida ba doka alam yakunu tufatan min mani yumna bai zama da digon mani ba shi dan adam bai san cewa da yana cikin mani yake ba sun makana alaƙatan fa khalaqa fa sawwa ya mai da shi gudan jini ya halicce shi ya daidaita halittarsa fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa ta wannan digon maniyin Allah ya mayar da su zaujaini kala biyu akwai na maza akwai mata alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta yanzu Allah da yayi wannan abin maniyi fa ruwan maniyi ka gan shi in ya daga hannunka sai ka wanke ya mai da shi jini farisol ya mai da shi jini ya mai da shi tsoka ya kera mutum da shi sannan a mutum ɗin ya mai da wani mace wani namiji zaujaini zakara wal unsa yanzu Allah da yayi wannan sai ya gagara tayar da ku bayan kun mutu daga kabarin ku to yin wannan shine yafi wahala ko tashin ku in har za a ce akwai wahala yanzu wanda yayi wannan ya samar da kai da babu ai kai ka san da baka nan kuma samar da kai aka yi wa ya samar da kai Allah bi kudrati wa mulki wa sultani to kuma sai ka mutu sai ka yadda saboda baka da hankali wani ya ce maka ba kiyama kai yanzu ka yadda an ka kwanta a kabari ba za ka tashi ba ubangijin da ya tsiran maka da gashi a jikinka in ka yanka fata ka ba za ka gashin ba in baka sani ba ka san cewa duk jikin duk wata kofa ta jikin dan adam akwai gashi ka sani da gashin amma kuma ba za ka ganshi da idan ka ba amma duk wata kofa kuma jikin dan adam din nan fa ba wai a rufe yake ba duk kofofi ne kamar kofofi allura bai kai na allura ba a caccake yo ai shine idan aka kunna fanka sai ka ji sanyi ya ratsa ka da leda ne a toshe ne ai ba za ka ji bayan ai dumin ne zai ta duma mai kayi ai duk jikin mutum kofofi ne shine in ka watsa ruwan sanyi sai ka ji daɗi shine in zazzabi ya maka yawa in ka shafa ruwan sai ga ya ratsa ka akwai kofofi akwai gashi ka dubo wani ikon Allah da za ka zo ka san aska ka kankare ka kankare ba lalle ka gani ba yanzu wannan Allah bai isa ka yadda cewa ya isa ya tashe ka ba duba yanzu kanka tun da kake kake aski ka tuna tun lokacin da ake ma aski tun da ka fito daga ɗakin daga daga daga mahaifiyar mahaifiyarka daga mahaifar mahaifiyarka daga cikin mahaifiyarka aski aski aska nawa tawo kanka an aski an kwashe an aski an kwashe ina wannan gashin za a tattare maka shi daga baya ko ina aka zubar da shi ina wannan gashin yake fitowa yanzu da za ka zo wani ya fasa kanka anan kaga dai gashi ko da za ka fasa Allah ya sa da malam ba za ka ga wannan gashin ba amma da za ka bar shi ya sati biyu sati uku kuma wallahi zai tsiro to ta ina yake tsirowa ta ina mutum ya ta gumi ya ta gumi ya ta gumi amma wallahi da za ka yanka jikinsa malam ba za ga ruwan gumin ba mace ce ta ba da nono tana ba wa yaro nono mama yana sha yana sha ka gan shi kula-kula da za ka sa reza ka yanke sai ka ga jini wallahi wannan kaɗai ya sai nuna maka akwai Allah duba gemunka iya ta fita iya ta tsawo da za ka sa aska a nan ka yanke nan sai dai ka ga nama daga ina yake zuwa Allah yanzu kai baka san kana girma ba da haka kake da fa kana dan jariri inya inya inya kana inya inya inya inya a hannun haka ake ana da ba ba ba ba ba ba ba ba daga kana dariya kana kai kashi da fitsari kai din nan dai ga ka yanzu ga ka zama ran ta bebe motar kama in ka ausi ta sauka kasa yaushe kai yaushe ka girma ka taba sa tape ka ga lokacin da kake girma ga hakorin ka duba hakori gashi fitowa yake gashi da ƙarfi kuma karuwa yake ta yi kuma ba kakkarya shi kake kana yanke shi kana rage shi ba amma da za ka zo ka fasa wurin sai ga babu wai daga ina yake tahowa wata fata ce take haduwa a'a ya aka yi da daddare ake yin haƙorin nan wai yaya ake yake wai da me ake yin wannan haƙorin yaya ake haka Allah sai ka ce wai ba za a tashe ka ba فقد ظن به ظن سوء وكذلك ما لا يجي من ظن انه لا يصيبهم ولا يعاقبهم akwai masu zaton cewa ai ba wani maganar lada ko hukuma babu in ka mutu ka mutu kawai eh ba wani maganar lada ba wani maganar hukuma wala bayyana lahum makhtalafu fihi kuma Allah bai bayyana musu wala yubayyin lahum kuma Allah a kiyama ba zai bayyana musu sabanin da suka yi ba akwai wanda ba su yadda ma wai akwai maganar za a haɗu da Allah a yi lissafi ba wa kadhalika man dhanna annahu yudhi'u al-amal as-salih bila sababin min al-abd wai Allah yana lalata aikin aikin bawa da ya na kwarai yana iya lalacewa a banza ko da ma bawa ba shi lalata shi ba ba kana ta sallah ba ba kana ta azumi ba to nan gaba ma zai zo lalace aikin banza kai subhanallah wa yu'aqibuhu bima la sun'alahu fihi wai Allah sai ya maka uquba abinda baka ji ba baka gani ba Allah zai zo maka uquba duk wani mummunan zato ne ga Allah ai ka san akwai yan bid'a da suke da ra'ayin cewa wasu yan bid'a cewa to tunda an ce Allah mai iko ne akan komai to me yasa ya barka ka saba masa tunda baya son sako haka in ka je kai sako Allah ya ma uquba ya cuce ka haka suke faɗa a'udhu billah suka ce idan baya so in baya so ka sha giya to ba sai hana ka ba subhanallah aw jawwaza alaihi an yu'ayyida a'da'ahu bil mu'jizati ko mutum ya ji cewa ai Allah yana iya karfafa abokanan gabansa da mu'jizozi Allah ce yu'ayyidu biha rusul irin wanda yake karfafan manzanni wai kai ba wani abu duk abin da aka yi wa manzannin su ma kafirai ma duk ana musu wa annahu yahsunu minhu kullu shay'in hatta yakhluda fi an-nari min man fana umruhu fi ta'ati wai ba wani abu bane ba Allah zai iya jefa ka wanda ya je tabauta Allah sai Allah ya sa shi ya dawwama a cikin wuta wanda ya kafana umrahu ya karar da rayuwarsa fi da'ati akan yi wa Allah da'a zai iya shiga wuta wai ya dawwama wayan ummanistan ummanistan fada umrahu fi ma'siyati kuma ya Allah ai zai iya zuwa ya je ya dauki wanda ya karar da ya zartar da daga nafaza ne rayuwarsa gaba ɗaya a cikin sabon Allah kai da ka bi Allah Allah ya kone ka wanda ya saba masa shi kuma ya bashi aljanna yace kilahuma fil fil fil husni sawa la ya'rifu imtina'a ahadihima illa bi khabarin sadiqin wa illa fal aqlu la yaqdi bi qubhi ahadihima wa husni al akhar duka irin waɗannan tunani mummunan zato ne ba abu ne mai kyau ba kuma ba wani wanda ya isa ya yanke hukunci akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi akan bawa ko zai akan bawa in ba da khabar sadiq labari wanda yake na gaskiya ba amma hankali a'a da zai iya cewa abu kaza mai kyau ne ko mara kyau ba sai in Allah ya bada bayani ko kuma ya yi hukunci a kai Allah ganar da mu Allah sa mu dace za mu dakata anan insha Allah wajen ko kadalika man zanna annahu akhbara sati mai zuwa za mu ci gaba da bayanin mummunan zato da ake wa Allah wa subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa